نستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو كان متى 29 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 17 ga watan bakwai aka ne ko? shekara ta 2023 shekarar miladiya don kuwa isha Allah ta'ala za mu dora daga karatun littafin manawi ƙayatul insan minal jinni wa shaitan na babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala bayan hutu da muka tafi na babbar sallah insha Allah ta'ala yau zamu ci gaba daga inda muka dakata idan yan uwa ba su manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen al-faslul khamis yau kuma zamu tashi al-faslul sadis wa huwa faslul akhir fil kitab fasali na shida wanda kuma shine fasali na ƙarshe a cikin littafin gaba daya wanda kuma na daga cikin mafiya mahimmancin babu ba da malam yayi a cikin littafin gaba daya yana ɗaya daga cikin babin da ke da mahimmanci kwarai da gaske a cikin babubukan domin babi ne da zai bayani game da yadda mutum zai kare kansa zai tsare kansa daga shedanu da sihiri da kambun baka da duk wani irin kulumboto ko surkulle da mutum zai iya fuskanta daga yan uwansa saboda ka babi ne da yake da mahimmanci kwarai da gaske waɗannan su ne abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar kuma ya bar sahabbansa a kai duk wani abin da za a ce tsarin jiki ne kariya ne kaudabara ne shashatau ne wannan duk ba addinin musulunci ba abubuwa ne da tsafe-tsafe da sirce-sirce suka kawo su amma insha Allah ta'ala idan ka riki waɗannan abubuwan da za mu ambata a nan wajen to babu wani ɗan adam da ya isa ya cin maka eh shine abin da Bahaushe ke cewa ba dai mutum ba sai dai Allah yawa an kaga taka ta kare to Allah ne ya kwanin ka ya kare sai ka tafi amma ba dai mutum ya maka wani kulumutu ya kama ka ba insha Allah ta'ala malai ce tahsinatul insani biddu shaytan wannan fasali zai bayani ne game da kariya da dan adam ya kamata a ce ya samu biddu shaytan game da shaytani duk wani abin da shedan ya shirya to insha Allah ta'ala matakar kare ki waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki zai kare ka malaiti alhisnul awwal katanga tsari kariya ta daya shine al-ikhlas shine ikhlas haka ta ikhlas shine mutun yayi abu dan Allah kawai ya kasance niyyarka ta fuskanci Allah maɗaukakin sarki da ita ne a cikin ayyukanka tun farko baka gwama ta baka haɗa ta da wani gharab daga cikin agharabin duniya ba baka yi aikin don neman yardan wani ba ko don samun wani abin duniya ko don wani ya gani ya yabe ka sannan duk abin da yake kake tsammanin kaiwa zuwa gare shi to ka sa a cikin zuciyarka wannan abin Allah maɗaukakin sarki shekar ikon baka idan mutum ya haka ya tabbatar da ikhlasi a cikin zuciyarka kenan malaka inna tahqiqal ikhlas huwa sabilul khalas min ash-shaytan yace hakika tabbatar da ikhlasi ga dan adam ita ce hanya mafi girma wajen kubuta daga shaytani bi'tirafihi huwa da i'tirafinsa da confessing ɗinsa shi kansa shaidan da yadda ya tabbatar wa kansa cewa haka ne haythu yaqulu ta'ala ala lisanihi yayin da Allah madaukakin sarki yake mana bayani akan harshen shedan din ma'ana lokacin da Allah yake hikaito mana abin da shi shedan din ya faɗa da kansa me yace yace qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsine wa shedani ya kore shi daga aljanna to shedan kun san yayi wasu maganganu to wannan ayar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo cikin suratul hijr za ku ga maganganun kala-kala ne wadda arab sai ku ga abin da za a hikaito daban hijir abin da za ta hikaito daban wasu abin nan ayoyi za ku ga abin da za ta hikaito daban to a nan wajen abin da Allah madaukakin sarki ya hikaito mana na maganar shedan abin da yace shine qala rabbi yace ya ubangiji bima aghwaytani sakamakon halakar da ni da kai da taɓar da ni da kai la'uzayyinan na lahun fil arzi ya ce to lallai sai na ƙawata musu duk wani mummunan abu a doron ƙasa suwa kenan shi annaba adam da ya'yansa don shi aka masa haka aiko to shi ne sai ɗau alwashi cewa la'uzayyinan na lahun lallai sai na ƙawata musu sai na kyautata musu sai na hassana musu duk wani abin da yake mara kyau a doron ƙasa duk abin da yake mara kyau sai shaitan ya mai maka da shi karin a ganinsa mai kyau don ka aikata shi ka je ka haɗu da shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye ya ce wala ughwiyannahum sannan kuma shi ma sai na halakar da su gaba daya ajma'ina dukan su kamar yadda ka halakar da ni ya ubangiji wannan shine alwashin da shaitan ya dauka a gaban Allah madaukakin sarki to amma shi da kansa sai ce illa adatul istisna illa sai dai ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayinka da ka tsare ka ba su katanga ka ba su kariya shi kansa shedan ya yi itirafin cewa akwai bayin Allah madaukakin sarki da shi bai isa ya kai musu ba bai isa ya je inda suke ba shi akan kansa ya sani to sai dai kawai yuhawil yuhawil yana yana kokari ne baya baya ɗeba tsammani idan kai abu daya biyu uku kaga ba nasara kayi kayi filin a cikin sai ka gama cewa ƙoƙarin ja da baya ya dina ai abu kaza wahala ne amma banda shedan shedan idan zai abu sau dubu akan kai fadi a na dubu da ɗayan ya samu wallahi sai yayi idan zai gwada sau dubu akan ka duka kana tsallake tarkonsa zai gwada na dubu da ɗayan idan ka hau ya samu riba haka shedan yake to bayan Allah madaukakin sarki da Allah ya ce al-mukhlasina kun ga wannan al-mukhlasina ismul maf'ul ne ismul fa'il shine ne al-mukhlisina sune masu ikhlasi amma al-mukhlasina sune wanda Allah ya tsare ya ba su kariya akan kansa ba su suka tsare kansu ba yan wannan fata an fahimta saboda haka kashi biyu ne akwai wanda ne Allah madaukakin sarki ya ba su himaya mutlaqa kariya saki babu kaidi shedan bai isa kai shi kai zuwa gare su sune annabawan Allah da manzanni wannan Allah madaukakin sarki ya ba su kariya kamar yadda yace da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai baka kariya daga mutane to ba mutane kadai ba hatta shedani bai isa kai zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran annabawa ba shi sa dukkanin annabawa ma'asumai ne eh Allah kare su daga afkawa cikin abin da yake ba daidai ba akwai kuma al-mukhlasina bayan Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya tsare su amma ba tsarewa irin ta annabawa ba a'a su zai iya zuwa ya dan fauci wani abu daga jikinsu ya sa su danyi wani abin da ba daidai ba ko da dan kaɗan ne amma kuma da zarar sun yi sai kuma Allah ya ƙara dawo da ya jiyo da zuciya sai su gane abin da suka ba daidai ba ne sai su istighfari kuma sai Allah ya gafarta musu wannan gafarar da za su samu kuma sai ta maye gurbin abin da suka yi na me na zunubi to su haka suke ta yi da shi dan har sai sun tiri ba a kansa su ne innal ladina إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هكا الله مدوكان سركيتي إن الذين اتقوا وأن دسكي ما سو تقوا ما سو كياي دوكوكين الله مدوكان سركي وأن الله باسو كاريا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا وتتواغا وتجماعة daga shedan suka shafe su suka dan samu dama akan su tazakkaru nan da nan sai daga tuntuna sai su dawo hayyacin su sai kwakwalwar su ta yi musu tunanin cewa abin da suke ba daidai bane Allah ce fa idahum mubsirun sai ku gansu suna gani karara abinda suke ba daidai bane sai su tuba ma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu dan ku an fahimci wannan to wadannan sune nau'in mutane guda biyu da Allah madaukakin sarki ya ba su kariya waɗanda su ne waɗanda mutane guda biyu da Allah subhanahu wataala ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai ma ce faqad i'tarafa ash-shaytanu bi 'ajazihi an ighwa'il mukhlisina hakika shaytan shi da kan kansa yayi tirafi ya yarda akan cewa ya gajiya ya kasa wajen halakar da mutanen da Allah subhanahu wataala ya ba su kariya shi kansa yadda ba zai iya ba tunda ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina Allah ka samu daga cikin su sai ma laice famanil mukhlis to wani ne mai ikhlasi wani ya kamata ka san kana cikin masu ikhlasi ko baka ci da wahala da wahala ikhlasi yan uwa yana ɗaya daga cikin mafi wa mafi wahalar aiki daga cikin ayyukan yan adam huwa alladhi ya'malu wa la yuhibbu an yahmadahu an-nas sai fara kawo maganganun malamai ce mai ikhlasi shine wanda yake yin aiki amma baya buƙatar kowa ya gode masa haka kake haka nake haka muke sai kowa ya tambayi kansa in nace yana yin aiki aikin da yake da alaka da ibada duk abin da zai yi na ibada wanda yake neman Allah madaukakin sarki ya bashi lada a kansa ko menene baya so kowa ya gode masa wato irin waɗanda za ku ga da godiya da rashin godiya so wajen su ɗaya ne ina fata an fahimta inna ma nuqimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamfariran shi ne abin da ya sa suke yin wannan aiki kawai ka gode musu kai ka jiyo ba ka gode musu ba kai ka jiyo shi kenan ina fata an fahimta to wannan wato ba na nufin idan aka gode mutum ba zai ji daɗi ba a'a idan kai aikin alkhairi ba ana nufin tsakaninka da Allah ba idan ka aiki tsakaninka da Allah dama kake so ya gode maka ba Allah ba amma misali ke wani aikin alkhairi da niyyar kawai so kake gode maka a ga wannan ba daidai bane amma idan ya gode maka zaka ji dadi ko ba zaka ji dadi ba zaka ji dadi zaka ji dadi sosai to ba irin wannan nake nufi ba asali mutum kawai yayi aikin ne dan a rinka yaban sa ana gode masa ana cewa kai wani ai duk wannan babu kamar to shine riya ce wannan ba dan Allah ba wannan maganar malam ya dauko ta ne daga tafsirin Abu Abdullahi al-Khurtabi Allah madaukakin sarki masa rahama wa qala yaqub al-makfuf ɗaya daga cikin magabata yaqub al-makfuf yake cewa ikhlasi shine mai yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiati shine wanda yake boye nagartattun ayyukansa kamar yadda yake boye mummunan aikinsa yadda ka san idan mutum yayi abin da ba daidai ba boye su yake baya so a gani ai abubuwa da yawa na rashin daidai duk da mutumin kirki da mutumin banza duk suna yi babu wanda zai ce baya saba Allah madaukakin sarki to amma galibi saban da mutum yake yi za ku ga mutum kuya yake baya san yin shi sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karita ay yattali alaihi nas laifi shine abin da kaga yake maka susa a cikin zuciyarka kaga kai kanka kana da shakka da kokonto akan sa kuma kake tsoro mutane su gani kake boye shi to yadda kake boye zunubi haka shi ma kuma yake ɓoye aikin alkhairinsa da zunubi da aikin alkhairi a wajensa da haka yake ɓoye su yadda baya so a ga zunubinsa haka baya so a ga aikin alkhairinsa to wannan shi ne ikhlasi in ji yaqubul al-maqub maqfuf wama al-ikhlas wannan gaba ta sama da makaranta shine wane ne mai ikhlasi amma kuma yanzu abin zan makaranta shi ne wamal ikhlas shi ikhlasin menene shi kala sahal sahal ibn abdullahi tustari wannan malamin yan uwa ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da suka assasa mazhabar su tasawuf a tasawuf sufanci tun farko da su da irin su junaid su ma za mu kawo maganar sa a gaba junaid ibn muhammad ibn junaid al-baghdadi su ne suka assasa mazhabin tasawuf sufanci amma su sun assasa shi ne akan wani kadarku mai kwari kware da gaske sun assasa shi ne kawai akan bin Allah da manzansa da kuma gudun duniya babu wani a bayan wani akan haka suka assasa shi dan ɗaya daga cikin maganganun Junayd da ake hikaituwa wanda suke ce masa sayyidu ta'ifa ɗaya daga cikin shugabannin sufaye yana cewa مذهبنا هذا معلق بالكتاب والسنة يتو من لم يحفظ الكتاب ولم يحفظ السنة fala yuqtada fi amrina hada yace kun ga wannan mazhabar ta mu ta sufaye mazhaba ce da aka gina ta akan littafin Allah alqur'ani da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ta duk wanda bai iya karatun alqur'ani ba bai kiyaye shi ba, bai san tafsirinsa da ma'anarsa ba bai san hadisan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai ce kurba shi baya cikin wannan lamarin nan shi sa irin sufanci da suke a wancan karan tun da tun a karni da a karni da uku suka rayu shi sahal bin abdullahi tasari an haife shi ne ma a shekara ta 200 ko 201 bayan hijira annabi kaga shekara ta ƙarni da uku ya rayu kenan tun akwai dan kanshi kanshin lokacin annabta kenan ko ba a dade sosai ba a wannan lokaci ya rayu shi ma Junaid an haife shi ne a shekara ta 230 da wani abu dukkanin zaga sun rayu ne a wannan karnonin masu kyau lokacin abubuwa su lalace ba to shi ta suna ɗaya daga cikin malaman da za ku ga hatta malaman mu na alu suna suna kike maganganun su tare da cewa dai shi ma wannan mazhabin nasu da suka dauka akwai ƴan kurakurai da malamai suke ambata amma dai wannan ya fi inganci ya fi nagarta fiye da yadda aka gurɓata sufancin a wannan lokaci aka shigo da wasu abubuwa marasa kyau aka shigo da wasu abubuwa marasa daɗin ji da sunan kuma sufanci wanda su sun yi ne da tsarkakakkiyar niyya amma wasu suka zo suka ɓata abin suka lalata abu hatta kai mutum yakan iya kallon wani abu ya ce shi ma Allah ne ce komai Allah ne da sunan kuma wanda mazhabar ta su to shi sa tsakani da Allah waɗannan wanda suka assasa wanda mazhabin sun assasa shi ne da kyakkyawar zuciya tare da cewa na ga muku a wancan lokacin ma malamai ba su saka musu ba to amma dai Allah madaukakin sarki musu rahama kuma sun yi kokari daidai iyakacin nasu wajen kiyayewa to sahal ibn abdullahi tusari yake cewa al-ikhlasu shi ikhlasi ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala ya kasance da shirinka da motsinka dukkaninsu kana yi tsiri don Allah maɗaukakin sarki idan kai shuru abin da ya sa kai shuru kai shuru ne don Allah idan kana motsi tafiya kake magana kake yi karatu kake duk abin da kake in kana motsi shi ma kana yi tsiri don Allah ya ce to wannan shi ne ikhlasi wa qala abu usman haka na abu usman ya ce al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bi dawamin nadri ila al-khaliqi yace abin da ake kira ikhlasi shine nisyanu ru'yatil khalq kamanta da kallon halitta bi dawamin nazari saboda dawamar duba da kallo ilal khaliq zuwa ga mahalicci ma'ana kamanta da akwai wani ma a kusa da kai saboda kai abin da kake kallo shine Allah da yake da halicce ka lokacin da kake ibada dutse ne a gabanka bishiya ce ruwa ne mutum ne kai baka masani ba duk ne a wajenka an fahimta yanzu mutumin da yake a kusa da dutse daga shi sai dutse idan zai yi aiki da yake da alaka da ibada ina za ka kawo wannan dutsen zai ganka yabe ka bare ka kyautata aikinka ɗan uwa fahimci abin da ake nufi me yasa saboda Allah madaukakin sarki kawai mutum ya girdo to haka shi dai shine shine ikhlasi ka dawwama kawai wajen kallon mahalicci kamanta da duk wani abin halitta a lokacin waqila wasu malamai suka ce al-ikhlasu abin da ake nufi ikhlas shine dawamul muraqaba shine dawamar muraqaba al muraqaba shine ka rinka jin duk inda kake Allah madaukakin sarki na tare da kai anta abuda rabbaka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu to wannan shine muraqaba allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was samiul alim wannan shine muraqaba ibn ka rinka jin duk inda kake kamar Allah yana kallon ka idan kai ba ka iya ganinsa to ai shi yana kallon ka karɗa jin haka to duk lokacin da kake jin haka a ranka ta ya za a kaje kai abin da bai dace ba kaga da wahala to wannan shine muraqaba ɗin yace to abinda ake nufi da ikhlasi shine dawamul muraqaba ka dawwama a cikin irin wannan hali duk inda kake a cikin gida ne a waje ne a wajen aiki ne duk inda kake ka rinka ji ko da yaushe Allah na tare da kai idan kana jin haka to insha Allah ta'ala ba za ka wani abu ba dan Allah ba zaka kiyaye duk abin da zaka ga kai shi saboda Allah subhanahu wataala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna Allah azza wa jalla hakika Allah madaukakin sarki la yaqbalu min al-amal baya karba daga aiki illa ma kana khalisan sai aikin da ya kasance khalisan an yi shi ne dan Allah wa butughiya bihi wajhu sannan kuma an nemi fuskar Allah maɗaukakin sarki da wannan aiki an nemi yardar Allah maɗaukakin sarki da wannan aiki to shi kaɗai aikin da Allah maɗaukakin sarki yake bukata so da duk aikin da mutum ya yi uwa duk aikin da mutum ya yi yawansa wallahi idan ka fi kowa yawan aiki na ibada wallahi matukar ba dan Allah kai ba Allah ba zai karba ba shine tashin hankali lokacin da kake gani ka tara aiki na ibada da yawa kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi sadaka kayi hailala kayi istighfari idan ka je lahira da sai ka nemi su karasa duka sai ka nemi su karasa sai mutum ya tambaya ce ina aiki na sai a ce tafi ka je kai wajen wanda kai aikin dan su su baka lada yan uwa abin da zai faru kenan wallahi sai a ce je ka wajen wanda kai aikin dan su idan suna da abin da za su baka su baka a washe za a yi wannan ranar tashin alkiyama yau malayin fa umalun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim kaga akwai matsala haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fada ala lillahi dinul khalis Allah ya ce addini tatacce ibada tatacciya da Allah madaukakin sarki take kasancewa duk abin da aka yi shi ba dan Allah ba babu ruwan Allah da shi Allah madaukakin sarki babu ikon yi aiki da shi wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi a hakanan a sheik muhammad nasuddin albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib wa qala junayd junayd yake cewa inna allaha ibadan Allah madaukakin sarki yana da wasu irin bayi aqalu da suka hankalci abubuwa suka kalli abubuwa suka hankalce su suka lura da su yadda ya kamata a lura da su falamma aqalu alimu da suka hankalci abubuwan kuma sai suka yi karatu akan sai suka yi ilimi akan su hankalta daban kuma ka san abin daban bayan sun hankalce su kuma sai suka san su a yadda ya kamata a ce an san su falamma alimu yayin da suka yi ilimi akan waɗannan abubuwan akhlasu sai suka ikhlasi sai suka tsarkake niyyarsu sai suka fahimci duk abin da suka yi a duniya in dai ba dan Allah ba shirme ne duk abin da suka yi a duniya in dai ba dan Allah ba ba shi da amfani karshe haba'an mansuran zai kasance musu fastad'ahum al-ikhlas ila abwabil birri ajma saboda haka wannan ikhlasin da suka yi sai ya tattaro su sai ya kiraye su zuwa ga duk wata kofa ta alkhairi gaba daya sai kasance duk wani alkhairi zaka same su duk wani abin nagarta zaka same su a wajen ولما كان الإخلاص حسنا حسينا malaiti da a lokacin da ikhlasi ya kasance shine katanga mai bawa mutum kariya ya asimul insana min kaidi shaitan da take bawa dan adam kariya daga kaidin shaitan faqad amila ash-shaytanu bi kulli qawahu so da ka sai shaitan ya tashi yayi aiki da dukkanin karfin da yake da shi ya tattara kayan fadansa gaba daya wa bi jami'i hiyalahu daga dukkanin dabarun da yake da su liyakhruja al-insana min hisn al-ikhlas dan yaga ya fitar da mutum daga wannan katanga da mutum ya katangance kansa da ita ta ikhlas shedan ya fahimci in dai akwai ikhlasi a zuciyar mutum wallahi ba zai kai labari akan sa ba ba zai iya halakar da shi ba ba zai iya saudar da shi daga hanya ba to sai shedan ya tattara kayan fadan sai ya ce bari ya lalata wannan katangar ikhlasi bari ya sa ta daina aiki gaba daya idan yayi haka to alhamdulillah ya buɗe kansa kofa zai iya shiga ta kowace ga dama zai lalata mutum to nan wajen sai malin cewa ilaika hadha al-mathal alladhi yuwadhih hadha al-haqiqa ga wasu misalai ne da malin zai kawo yace wanda za su fito maka da wannan haƙiƙar karara wanda za su fito maka da wannan abubuwan karara wato malin zai kawo mana wasu abubuwa ne kusan guda biyar yadda shedan yake bi ya jefa wa mutum rashin ikhlasi za ku yi mamaki a cikin abubuwa za ku ga yadda yake idan ka ki wannan sai maka wannan wani ma kai a ganin ka ikhlasin kake a cikinsa to amma kuma riya ce kuma Allah ba zai karɓa aikin ba a ganin ka tsarkake niyya kake dan Allah kake yin sa to amma shaydan abin da ya sa maka ya sa niyyar taka ta juye ta koma saboda mutane kai baka baka ma sani ba to idan ka san irin wannan insha Allah ta'ala za ka yi taka dan za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kai mu sun a ci gaba daga inda muka dakata Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada gaba daya dani da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu